من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمقة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya tsare mana haduwa a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na asabar 11 ga watan ramadan a shekara ta 1447 na lissafin hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne 28 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin miladiya zamanmu na takwas a suratul ma'ida kamar da muka ji malam ya karanta ba za mu ɓata lokaci ba za mu ɗora inda muka tsaya jiya sauran duk bayanai za su iya shigowa a cikin sharhin da muke yi insha Allah ta'ala يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa da ake ci da kuma abu ɗaya da ya ambata wanda ba na ci ba ne duka ya faɗi hukuncinsu cewa haramun ne aikata su daga cikin inda muka tsaya a sharhin da muka fara jiya ko karanta abin da malam abdurrahman bin nasir ya ambata a littafinsa يتي فأخبر أنه حرم الميتة والمراد بالميتة الله تعالى بعد labarin cewa ya haramta mushe abinda ake nufi da mushe ma faqadat hayatahu bighairi zakatin shar'iyya duk abinda ya rasa rayuwarsa ba ta hanyar yanka na shari'a ba ta hanyar ko rashin lafiya ko makamancin wannan kocin wani abu da ya kashe shi fa innaha tahrumu li darariha to wannan dabba ko da asalinta tana cikin dabbobin ni'ima da ake ci to ta zama haramun yanzu saboda mutuwar da ta yi ba yanka ta akai ba yanka na shari'a lidarariha saboda cutarwarta wa huwa abin da yake cutarwa shine ihtiqanu dami yawa buyan jini da tsayawarsa da makalewarsa shine ihtiqani tsayuwarsa fi jawfiha a cikin jikin wa lahmiha da kuma namanta almudir wannan wato ihtiqanu damin abinda zai auku sakamakonsa shine almudir bi akiliha mai cutarwa ne ga duk wanda ya ci wannan nama wa kasiran ma ta mutu bi illatin zai yiwu ma sau da yawa ko eh na'am sau da yawa ma dabba ta kan mutu bi illatin sakamakon wata illa wani sababi ta kunu sababan li halakiha wanda wannan illa ita ce take wato zama sababi na mutuwar dabbar fatadurru bil akili sai ya zama ta cutar da wanda ya ci wannan nama wa yustafna min dalika maitatu aljaradi was samak amma daga cikin wannan abin da ake kira abin da yake mushe wanda ya mutu da kansa to an cire wato daga hukuncin haramci dinnan an cire mushe guda biyu an kira shi mushe saboda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu ya kira shi mushe eh ba dan haka ba tunda shari'a ta halatta shi da sai a bar shi ko da sunansa amma tunda manzon Allah sallallahu ya ambata to babu kuskure a zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajibu littibai wajibu al-i'tiqad shine abin da yake wajibi a bishi wajibi a kudirce shi am a zahirin abin da ya zo yake ishara zuwa gare shi hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam na uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana wato mushe guda biyu da kuma jini nau'i biyu yawwa abin da ke nau'i ne na jini to daga cikin abin da ya ambata na wato maita guda biyu shine a wato da fara da kuma kifi yawa da fara da kifi to su waɗannan ko sun mutu ma'ana an kama kifi ba rai an gane to ya halatta a kifi ko da an kama shi ba rai in kuma aka kama shi da rai din babu wani umarni da ya zo a shari'a cewa a yanka shi irin yankan da ake wa dabbobi an fahimci abin yawwa duk inda aka kama kifi yadda yake haka za a ci haka nan sauran abin da Allah ta'ala ya halitta yake rayuwa a ruwa kadai ba a sarari ba yawwa duk waɗannan suna cikin abubuwan da shari'a ta zo da halaccin a ci namansu ko da ba a yanka ba a wannan kuma abun idan ba a cikin hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba za ka samu wannan hukunci ba to in ba haka ba shi yasa waɗanda suka dauko wannan kwangilar ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurinsu a duk ƙur'ani ba inda ya halatta a ciki fi sai an yanka eh yau daga in suka ci kifi mushe to ba ƙur'ani suke bi ba hadisin suke bi daga wannan ya nuna ƙaryar tafiya yauwa duk wanda yake bin ƙur'ani zahiri kuma ya ɗau kifi bai yanka ba ya ce zai iya cewa ai shi dama haka ake cin to amma in Allah ya mana nassin hurrimat alaikumul maitatu ko in dai mun dauki umumin maita mushe duk abin da ya mutu da kansa daga cikin abin da za a ci to babu inda aka yi istisna'in kifi da fara idan ba a hadisan nan ba da haka in mutum ya watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hanyar da zai halatta wa kansa cin kifi da fara matattu an banji zancen yau fara wani zai ce dama fara ana cin fara ko alhamdulillah mu kasashenmu da yake akwai wadatar nama saboda dabbobin ni'ima musamman ƙanana da Allah ya hore mana Eh, muna gode wa Allah alheran da Allah fa ya ajiye a Afirka sai ka zauna a wata ƙasa ba Afirka ba za ka gani Allah ya ajiye mana alherai da yawa saboda ya san lalacinmu ne eh wallahi Allah fa ba wato hikimarsa ta wuce duk inda kake tsammani yawwa wahalar haɗin kai da lalaci da ci baya wajen bincike da gano alherai mutum yana zaune da kasan kaza kana kan dami bata sani ba dewa a cikin ni'imomin da Allah ya mana a Afirka wallahi haka muke ci muna zaune a kewaye cikin ni'ima wasu daga nesa suna hangowa suna so su zo su yaƙe mu su kakkashe mu ma su kwashe amma mu ban ma san akwai abu ko ba haka bane yawa to wannan yawaitar naman yasa ba ma cin abubuwan kumu-kumu na jeji haka komai a buge shi ba a cin biri ko wani kana ce masa biri wasu na ci sai ta mamaki ko ba haka ba amma inda yake nama yana wahala za ka gan su suna cin irin waɗannan abubuwa to fara tana cikin abubuwan da a ƙasashen larabawa mashhuri ne abu ya gani ana sai da ita ana ci kai wasu eriyoyi na sahara ana samun su irin manya bangola bangola to waɗannan in aka same su tunda ba wani jini ne yake yawo a jikinsu ba ba zancen a kwantar da su a yanka ai ko surar kwantarwar da yankarwar surar da za a ganka da rashin tausayi kawai ya isa ko ba kawai ɗan ƙanƙanin abu da wata wuka za ka yi amfani wato komai na Allah akwai hikima a ciki sai bar mu haka in sun mutu ku ɗauka kawai ku ku gasa ina ji yanzu kun daina ci ko ana ci an dawo da ki a na san da a baya kan na san zo ana ci yana zuwa dan kwakwaɗe su a ci Yo, ana oh a kwano ma su kamar hatsi to alhamdulillah to almuhim dai Allah ta'ala ya halatta mana ba tare da yanka ba ko da mun same su a mace yau wannan kuma rahama ce ta Allah to shine nan ma nake faɗa banda wato aljarad wasamak kifi da wato da fara da kifi fa innahu halal to wannan mushen su halal ne waddamu da jini yace ai almasfuhu mai kwarara yawwa kama qayyida fil ayati al-ukhra kamar da aka kayyade shi a wata ayar a suratul an'am ko shi ita ce ta kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan yawwa daman masfuhan in an ce masfuhi mai kwarara yawwa da kan aka yanka dabba shi jinin da yake kwarara daga jikin dabba ya kwanta a ƙasa wannan shine haramun ba ka ɗauka ka ci ba a shansa ba a kurbarsa amma abin da ya rage a cikin alƙuruku wallaham a cikin jijiya da kuma wato nama in aka zo fedewa kamar da muka yi magana jiya ba a wanke shi kuma ba a cewa ƙazanta ce an gane ba ƙazanta ba ce akwai alheri ma mai yawa a ciki kamar da masana abin suke ambatawa kuma wanke shi yana cire nutritious value mai yawa daga cikin wato abin da naman ya kunsa in ji masana ya ce wa lahmul khinziri da naman alkhinzir shine alade ya ce wa zalika shamilun li jami'i ajza'ihi shi dukkanin juzu'insa an haramta babu wani wuri nasa da aka ce banda kaza banda kaza ko a ce an halatta ma amfani da fatar ko an halatta ma amfani da wani abu shi gaba ɗayansa Allah ce fa innahu rijisu ko ya ce au fisqan uhilla li ghayrillah yawa shi kazanta ce na sani kamar da kuka sani abin da ya shafi cin naman alade hatta a addinai da suke da littafi duk an hana wani zai mamakin ya aka yi kiristoci suke cin alade alhali ku gashi nan ƙuru-ƙuru a littattafansu an hana cin wannan nama an ambace shi ƙuru-ƙuru da sunansa cewa bai halatta ba a ci shi a leviticus hakanan a isha'iya duk daga cikin littattafan old testament a new testament ma a matthew duk an sun nakalto daga annabi isa alaihi salatu wasalam cewa masu cin wannan nama ba mutanen kirki ba ne ƙuru-ƙuru an faɗa to da yake abubuwa mutane suna son bin son zuciya yawa kuma sannan in ka duba ta ɓangaren a koda wani zai maka magana akan me hikimar da ta sa to mu a addinin mu saboda yadda da cewa Allah ta'ala shine mai superior wisdom duk inda ake zancen wane ne ya fahimci dalilin da yasa ake kaza me dalilin yin kaza to Allah ta'ala ya fi kowa sani yawa shine mahalicci shine kuma masanin komai da komai tunda yace kar a ci to ya san akwai cuta ne to mu ko ba mu san cutar ba kawai mu sallama masa ya Allah mun mi kauya mun yarda ba za mu ci wannan abun ba saboda ka umarce mu kada mu wanda kuma yake son hikimomi in ya bincika ko a zamanin yanzu malaman sanin halittar dabbobi sun yi bayanin irin sharrin da ke cikin wannan dabba ita wato shi alade daga cikin abin da suka ambata in ka koma duk ka bincika za ka gani cewa shi alade namansa yana ɗauke da wato nau'o'i daban-daban na worms da bacteria iri-iri yau kuma sannan kasancewar digestive system ɗinsa da wuri yake digesting to baya iya markaɗe waɗannan cututtukan da suke jikinsa baya kuma ciwon cut bal a cikin bible ma daga cikin illar da aka ambata na haramta na haramta cinsa shine wato baya ciwon cut kun san me yake mai ciwon cut abinda manyan dabbobi namu suke na gida kamar shanu tuka yawa tuka zaka ga dabba ai suna tuka in suka ci sukan ajiye abincin a wani lungu kuma suna dawo da shi ana sake wato nika shine bahaushe ke cewa tika shine chewing the cat to zaka ga shi baya yin wannan nan da nan ya markade abinci to duk dattin da ya ci kuma gashi shi mai cin kazanta ne yawwa mai cin kazanta ne baya baya ta la ya tahasha an shay'i baya jin nauyin cin komai yau da tsutsa da bayan gida eh akramakumullah ina tuna farkon gani na ni dai a rayuwata da na ga alade da ido na shine a Kaduna da na je secondary yana nan wajen kurmun mashi bayan makarantar mu yaro ya fita bayan gida in toilet din makaranta sun lalace yana gamawa alade yana cinyewa akwai lokacin ma da aka kama aka aka kori wani ya tura yaro yana cinye abin da yake saboda tsabar kazanta da rashin alherin wannan halitta Allah ya kyauta sannan akwai abubuwa na poison irin toxin in suka shiga jikinsa to baya iya baya iya maganin su don haka duk wanda ya ci naman waɗannan abu haka za a yi transferring ɗinsu zuwa jikinsa da bacteria nan da abin nan hukuwan abubuwa da yawa duk sun ambata cewa yana riƙe su a naman kuma ba sa saurin tafiya da toxin iri-iri guba daban-daban to kaga kenan duk wanda ya ci to za a ɗauko wannan abu na ƙazanta su komo jikinsa akhlaqiyyan yawwa in ka bi shi kuma ta ɗabi'a ta halaye tunda a shar'ance ko in ce a experience ɗin rayuwa ma yadda gogewar rayuwa take karantarwa duk abin da kake ci to namansa yana tasiri a ɗabi'arsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam har yake magana akan zafin rai zaka same shi yana tare da masu kiwon raƙumi sauƙin zuciya zaka same shi a gurin masu kiwon tumaki mai kiwon tumaki yana da sauƙi-sauƙi mai kiwon raƙumi kuma za ka gan shi mai zafi a ɗabi'ance to hakanan yawan cin naman yakan haifar da irin waɗannan halaye to mai cin alade to ɗabi'ar alade za ka same ta tare da shi to ɗaya daga cikin manyan ɗabi'un alade shine rashin kishi akan matarsa shi san ba ruwansa ba zancen kishi a wasu dabbobin za ka ga wanda ya kama wani yana bin matarsa sai ai ta faɗa har wasu har kare wasu suna yi wasu kuma duk da suna haɗuwa ka gan su da yawa akan guda ɗaya to akwai dai waɗanda har su biri yanzu ka sami biri yana da irin wannan abin na kishi to amma alade ba shi da shi yawa komai zai iya faruwa to shine malamai suke cewa cin naman alade yana haifar da irin wannan abin na rashin kishi a cikin ɗabi'a sai ka ga mutum ya bar matarsa tana shiga ko ina kuma bai damu ba tana hulɗa da mutane ƙila ma tana da mu'amaloli marasa kyau kuma duk bai damu ba sai ya ce ba komai friend ɗinta ne kaza da kaza da kaza to duk waɗannan abubuwan an ɗauke su dai daga halayen waɗanda ba musulmi ba suna labaɓowa cikin musulmi duk da dai gaskiya alhamdulillah musulmi duk inda ya ji an ce wannan pork ne to yana kauce masa za ku ga yahudawa har yanzu ba sa cin naman alade shi yasa dama da musulmi da yahudu su suka haɗu akan ba sa ci kiristoci kuma ba dan babu a littafin su ba haka kawai suka ce jesus ya zo ya sauƙaƙe wasu abubuwa na shari'a sai suka sanya waɗannan abubuwan a ciki ba dan saboda babu hannun a ciki ba kamar da an ambata mana a matthew an ambaci wani inda kun bincika duk za ku samu waɗannan maganganu Allah ta'ala ya tsare yace wadhalika shamilu li jami'i ajza'ihi wa inna ma nassa Allah alayhi min baini sa'iri al-khaba'ith min as-sibai Allah yayi nassi akan sa daga tsakanin sauran miyagun abubuwa masu kazanta daga cikin ko namun daji ko dai halittu nassi sai ku duba a cikin wannan aya da muka ambata ɗazu ta suratu al'an'am sai da aka zo kansa Allah ta'ala ya ambaci shi fa innahu rijis ko domin ko shi kazanta ne kaga kenan in kana neman wisdom din ma to a qur'anin an ambaci wisdom ko yawwa shi yasa kuma Allah ta'ala ya bamu labari cewa annabi wannan annabin ya zo muku ne liyuhilla lakum at-tayyibati wa yuharrima alaykum al-khaba'isa ويضع عنكم إصركم والأغلال التي كانت عليكم so don haka Allah ta'ala ya ko annabawansa ne don sun halatta mana abu mai daɗi mai tsarki daɗin ci a baki lafiya lau a ciki kuma baya cutar da mu wannan shi ke nuna maka duk abin da zai cutar da mutane ko an yi nassi an faɗi sunansa ko ba a faɗi sunansa ba to zai zama haramun saboda cutar da suke tare da shi an gane yawa sai ka ɗauki ashe waɗannan ayoyin general abu ne da za a iya shigar da sabon abin da ba a faɗi sunansa ba a cikinsu karka ce a duk dabbobi sai an faɗi sunansu a nan ka san za a ci ko ba za a ci ba to duk abin da yake mai tsarki ne mai nama ne mai tsarki kuma sai mun koma wasu zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama cewa ya halatta abin da ke kuma kazanta ne to sai a kyale shi yace li anna ta'ifatan min ahli alkitabi min an-nasara wasu yanki daga cikin kiristoci yaz'umuna anna Allah ahallahu lahu suna riya suna rubuta littafansu cewa Allah ya halatta musu ai fala taghtarru bihim to abinda Allah ta'ala yake faɗi a nan shine kar ku rudu da su kar ku bi addinin kirista da ya halatta cin naman alade ƙazanta ce marar amfani a jiki kuma mai haifar da cututtuka da yawa duk da a zamanin yanzu suna ambatar sun samu wasu abubuwa da in ana shan su za su yi maganin wannan to mu ba ma buƙatar wannan alhamdulillahi Allah ya wadatar da al'ummar musulmi da nama iri-iri kuma mai amfani daga cikin wata illar da aka ambata sun ce naman alade yana da wasu saboda yawan kitsan da ke cikinsa yana haifar da cututtukan zuciya saboda ƙarfin cholesterol sannan daga ciki akwai ta ɓangaren moses ɗinsa wato jijiyoyin abinan jikinsa manya yana kama da naman mutum don haka cin naman nasa ba shi da daɗi yauwa yana kama ta man- ta bangaren abin da ya shafi ginin yadda mozul sun suke eh don haka ko mutum ba zai ci- ji daɗin cin naman mutum ba sai idan ya fita daga ɗabi'ar takamai da ake samu masu aƙidu marasa kyau da masu harkar cultism da abubuwa dai marasa kyau ɗin nan matsafa suke yi ai fala tafarru bihim don haka kar ku rudu da su bal huwa muharramun min jumlati al khaba'ith yana cikin haramtattun abubuwa kuma daga cikin tarin miyagun abubuwan kazanta wannan ke sannan Allah ta'ala ya ce wa ma uhilla li ghairi llahi bihi ai dhukira alayhi ismun ko ismu ghairi llah dhukira alayhi ismu ghairi llahi ta'ala an ambaci sunan wani wanda ba Allah ba min al-asnami na daga wato gumaka wal awliya'i da waliyai eh ko sunan wani waliyi aka faɗa aka yanka dabba in gane to an yi kururuwa tana cikin abin da aka haramta a ci wal kawakib ko taurari da halittun sama eh mutum ya faɗi sunan wata tauraruwa zara ko ko mirrih ko makamancin waɗannan ya ambaci sunanta ya yanka dabba to ba za a ci ba yana cikin ma'uhilla li ghairillahi bihi wannan ya nuna ba waɗannan kawai ba duk abin da ba Allah ba in aka yanka dabba don girmama shi aka faɗi sunansa ba Allah aka faɗa ba to ba za a ci ko da sunayen annabawa ne da mala'iku an fahimci abin? a yace wa ghairu zalika min al da wasu abubuwan ma da ba su ba min al ne daga cikin halittar Allah fa kama anna ذكر الله تعالى يطيب الذبيحة يوا كما يدى أنبتن سونا الله تعالى ينا دادة ينا حلتة ينا كنتة أبن ينكا يزمم يتعلكي فذكر اسم غيره فذكر نعم فذكر اسم غيره عليها يفيدها خبثا معنويا to ambatan sunan wani wanda ba Allah ba alaiha akan ita dabbar wajen yanka ta yufiduha khubsan yana sabbaba mata yana samar mata wato wannan kazanta ma'anawiyan wadda ba hissiya ba eh ba hissiya bace wadda in ka taba zaka wanke hannu a'a kazanta ce ma'anawiya eh ambaci sunan wani wanda ba Allah ba akan dabba ya mai da shi shi ma mene khabith amma kuma ba khabith ne irin dabbobin can da aka faɗi sunayensu wanda abin nan khubthul aini bane a wannan al khubth ne wannan iri al ma'nawi yawa a yace wal munkhani yawa yace kai li annahu shirkun billah domin ambatan sunan wani wanda ba Allah ba akan dabba wannan shirka ce da Allah ta'ala kaga kuwa abu ne da wajibi mutum ya kaurace masa saboda zamansa shirka Allah ta'ala ya ce wal munkhaniqatu ay al maitatu bi khanqi wadda ta mutu da shaƙewa maƙurewa takurewa suffocation da hana numfashi ya gudana biyadin ko da hannu ne aka matse ta au hablin ko igiya au idkhali ra'saha ko a ce ita ta shigar da kanta bi shay'in dayyiqi da wani abu kuntatacce fa ta'jazu an ikhrajihi sai ya zama ta gaza ta kasa fito da shi inda dabbobi garin kwaɗayin samo abinci suka miƙa kansu bakin ya isa zuwa wani wuri garin ɗaukowa kuma sai ƙaho ya tokare tunda ya yo baya to abu ba hankali ba zai rasa yadda zai yi garin haka wata dabbar in bata samu wanda zai taimake ta an fidda ita daga wannan kunci ba haka sai ta mutu a irin wannan yanayi to wannan tana kime ne wadda ta mutu khanqan yawa ta hanyar suffocation ko rashin iska fa ta'jazu an ikhraji hatta tamut hatta mutu wal maqudatu al mawqudatu ay al maytatu ko al mayyitatu بسبب الضرب بعصا yawa wadda ta mutu sakamakon jifa ko duka da sanda au hasa ko tsafuwoyi tsafuwoyi wato tsakwaikwai au khashabatin ko wani ice au hadmi shay'in alaiha ko kuma ruguzowar wani abu a kanta to duk sun shiga cikin nan Eh, gini ya faɗo kan dabba da damuna ɗaki ya faɗo katanga ta faɗi akan tirken awaki sai suka mutu da wannan tana cikin wace almauquzatu zaka sata ko yawwa saboda mutuwa ta yi sakamakon duka ko jifa ko wani makamancin wani Bi- wanda ya ya- yawwa au hadmi shay'in alaiha bi qasdin aw bi ghairi qasdin yawwa ko da nufi aka yi ko ba da nufi ba Eh, mai jifan ko da gangan ya jefa ko kuma da wato hatsari ne abin wal mutaraddiyatu da- da wadda ta gangaro ai as-saqifatu min uluwi wadda ta fado ƙasa daga sama daga kan dutse kun san akan duwatsu akwai irin wannan hatsari yakan faru dangane da dabbobi wasu a can suke rayuwa ma yawa kamar awakin kan dutse akwai wasu aw- a jeji can akwai awaki na jeji ko yawa to irin waɗannan zaka ga kuma da yake Allah yana hore musu su kuma ƙwarewa wajen hawa dutse kafin ka ga sun faɗo ɗin tun da gidansu ne da kuma dai wato kyawun halittar Allah ta'ala duk dabbar da Allah ya batta a wani wuri nan ne gidanta to duk wani hatsari da yake wannan wurin sai kaga Allah madaukaki ya kiyaye ta ai da da ba za ta zauna a gun ba da ta bar gurin sai ta tem- nemi inda za ta iya adoptin ta zauna kalau ko ba haka bane dabi'a yawa to tunda ko ta zauna nan zaga akwai kiyayewar Allah a wuri mu muna cewa mu musulmi da duk masu imani suna cewa Allah ne mai halittarsa haka ya tsara ko su masu aƙidar darwinism ko masu suna cewa abin nan abin nan adaptation ne na halitta to kowace halitta wai haka ta dace da inda take yawa daga wurin ma kila ta tsoro ta zama abin da ta zama Allah ya kyauta da kyale wannan dokarsu ta menene selection ko mai kuke cewa ko natural selection na ji daɗi ma da ba ku san waɗannan abubuwan ku rabu da su ku riƙe ɗabi'a ku riƙe ah, wato fitra ga babban abu kuma shari'a muna da ita zancen Allah shine gaskiya yawwa yace wan nasiha mun bamina mu ya as-saqifatu min uluwi ka jabalin aw jidarin kamar ta fado daga dutse ko wata katanga aw sabhin ko rufin daki wa nahwihi da makamantinsa fatamuta bidalika sai ta mutu sakamakon wannan fadowar ko kafa ta kare ko bata kare ba rai da yana tafiya to an san wannan shine sababin faduwar Allah ta'ala ya ce wan natihatu da kuma wadda aka soka da qahu wa hiya allati tanqihuha ghayruha fatamut ita ce wadda wata dabbar yar uwarta mai qaho ko garin fada ko garin kora ko makamancin wannan abu dai sai ta soki wata sai ta mutu wa ma akala sabu da kuma abinda namun daji suka ce wani zai tambaya ya za a samu naman da namun daji suka ci abin nufi abinda suka kashe suna shirin su ci kun gani yawwa kura ta kama abu tana yaga sai aka kore ta abin bai mutu ba an gane yawwa to in bai mutu ba za a iya yankawa kuma sai a ci in kuwa ya mutu to ya koma me ya koma mutu to ya shiga cikin wannan wa man akala asabu in dai har babu rai a jiki sakamakon wato wato wannan yaga da aka yi mata to sai ce min di'ibin ko kerkeci ne au asadin ko zaki au namirin ko damisa au min at-tuyuri lati taftarisu suyuda ko kuma daga cikin tsuntsayen da suke wato kai harin a farauta suke yin farauta eagle babba babban shaho da sauransu eh suka kama wani abu za su ci to in dai har sun kashe shi to ya zama mushe haramun ne mutum ya ci in ko ana ci kuma sannan aka same shi da rai to illa ma da kai ta hau kansu na mutum ci ana ganewa insha Allah yace fa innaha idza matat bi sababi akli sab'i idan dabba ta mutu sakamakon cin namun daji gare ta fa innaha la tahillu to bata halatta ba wa qawluhu fadinsa kuma da yace illa ma zakkaitu sai abinda ku kuka yanka ku musulmi ko yawwa wannan ma wata hikima ce babba ba ce illa ma zukiya ba kar wani wanda ba musulmi zai taimaka maka ka taho kana hanya ya ce ya mun ga gashi zai mutu muka yanka yawwa in dai ba ahli kitabi bane to dama sai a kyale masa kayansa an fahimci abin yawwa illa ma zakaitu yace raji'un li hadhihi al masail wannan illa ma zakaitu wannan istisna'in da aka yi to yana komawa ne zuwa ga waɗannan matsaloli da aka ambata min munkhaniqatin wa mawqudatin wa mutaraddiyatin wa natihatin wa akilati sab wa akilati sab'in yawa idza zukkiyat wa fiha hayatun mustaqirratun in har aka yanka dabbar a lokacin da aka yanka akwai haya mustaqirra an gane yawa in a lokacin da aka yanka tana da rai aka same ta kuma rayuwar mai miƙewa sai aka yanka shi yake nufi ba wai bayan an yanka kuma tana da rai ba an gane wato tana da rai bayan cin da dabbar ta yi ko bayan gangarowar ko bayan shaƙewar ko bayan faɗowar ko bayan dukan da aka yi mata an gane kowane irin hali ne da ita to in har ya zama an same ta da sauran rai sauran ran kuma ba ana nufin wanda dama can daga an juya baya nan kila za ta iya mutuwa ba wadda mustaqirra ce wato da gani za ta rayu to irin wannan sai a yanka amma wanda dama tana dab da mutuwa to ba wadda za a yanka ba ce ana ganewa to yake cewa wa fiha hayatun mustaqirra litatahaqqaqa az-zakatu fiha domin in akwai haya mustaqirra shine yanka zai tabbata yanka shine zaka ga jini zai kwarara zai fito yawa amma dama tana dab da mutuwa kila jinin ya duk ya dauke daga cikin an yanka ba abin da ya fito to mushe ne yawa ina ne yake wali hadha qala al fuqaha shi yasa malaman fiqh suka ce law abana sabu idan namun daji da suka ci wata dabba au ghairuhu ko law abana sabu au ghairuhu hashwataha inda namun dajin kaman zakin ko kurar ko kyarketin in sun bayyanar da hashwataha kayan cikinta an gane sun kwakwale har kayan ciki ya fito waje au au qafa'a hulqumaha ko a ce an yanke makogoron an fahimta to kana wujudu hayati haka adami ha to wannan da ko ka same ta da motsi ko ka same ta a mace an gane wannan ɗaya ne ba za ta rayu ba in aka ce ga kayan hanji a waje kura ta fara ci to ba zancen ka yanka dabba saboda wannan kana barin ta yanzu nan mai ɗan kaɗan sakon kaɗan ne za ta tafi saboda ga wannan abu raunin ba ƙarami ba ne yawwa ana fahimtar abin yawwa yace li adami fa'idati zakati fiha saboda shi kansa yankan ba shi da amfani yankan ba zai wani amfani ba wa ba'dhum lam ya'tabir fiha illa wujud al-haya akwai daga cikin malamai da suke ganin kawai in dai an same ta da rai to kawai shikenan ba sai an tabbatar da rayuwa ce mustaqirra ba tun da rayuwa mustaqirra ba a hannunka take ba ko ba haka bai yawa inda an samu ran saboda baka iya ganewa jira za ka yi to ka jira kuma ta mutu kuma aka bane yawa in ku ka yanka to an yi saibin wani hali alal akalla bai shiga mushe ba wannan shine ra'ayin wasu fuqaha yace fa idza zakkaha wa fiha hayatun in dai an yanka kuma akwai rai tare da ita halat to kawai ta halatta yace walau kanat mubanatal hashwati yace koda wato hanjin da kayan cikin sun bayyana shine mubana mubanatul hashwat wa huwa zahirul ayatil karima wannan dai ra'ayin shine zahirin wannan aya ma'ana dalili akan wancan sai haya mustaqirra din ba a zahirin ayar yake ba ana fahimtar abu ina nufin dai kamar yarin jayar da wannan ra'ayi na biyu inda an samu dabba da rai to a yanka ba komai an fahimta wa an tastaqsimu bil azlam yau mun ja da yawa ko to mu tafi yawa wa an tastaqsimu ku nemi neman wato ma qusima lakum shine ma'ana wannan kamar da muka bayyana jiya neman rabo bil azlami da kibau ai وحرم عليكم هو حرم عليكم الاستقسام بالأزلام wannan ɗabi'a ko wannan hali na aje a nemi gano rabo ko duba ko a rufa ido da makamantan irin waɗannan abubuwan da ake yi a gun bokaye yawa ko bokanci nake so in ce ba rufa ido ba da bokaye da masu harkar duba in an je wurinsu musamman ma dai duba shine aikin wannan mutum yana so ya abu ya je wurin mai irin wannan duba sai a yi masa irin wannan a dabara wadda zamanin yanzu kuke kira aiki ko wai za a yi masa aiki Allah ya kyau muna roƙon Allah ta'ala ya raba wannan al'umma tamu da waɗannan matuta ya Allah ya Allah ya Allah waɗannan mutane masu sihiri da ake amfani da su wajen lalata al'umma ya Allah ka doɗe musu basira Allah ka hana su wannan sana'a Allah ka tashe su daga aiki duk waɗanda suke jefa da masu neman shugabanci a cikin shirka iri-iri da barin addini da masu kuɗi da halatta musu abin da Allah ya haramta da wulaƙanta alƙur'ani da sanya alƙur'ani cikin jinin haila da taka ƙur'ani da ƙafa da duk abubuwan da da ake yi da a umarci mutum saboda yana son cin nasara a wani abu sai a ce sai kayi wani abu saboda bautar aljanu aljanu ne za su ce a wulaƙanta addinin haka sai an yi haka sannan za a baka wannan abin da za a baka to wannan mutanen wannan mutanen babu macuta a duniya irinsu saboda duk wani sharri da ake yi da izininsu ake da kamun kafarsu ake kuma ku daina tsoronsu yawwa ba abin da za su yi wa mutum ya tsaya da Allah kafin tunan wallahi kana tsoronsu ka riga ka gama yawwa ka gama Allah ta'ala kuma sai barka da su domin Allah baya son ai shirka da shi yawwa mummunan abu ka kyamace shi kuma ka yi addu'a Allah ya tsare ka daga sharrinsa yawwa ka makalewa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ka karanta su har ƙarshe ka gabatar da qul huwallahu ahad kafin nan da ayatul kursi kullun su zama aikinka safe da yamma da lokacin kwanciya kana tare da wannan wallahi ba wani matsafi da zai tsorata ka da mai rufa idan ƙarya da macucin ƙarya da wanda zai zo a gaban ka ya wani abun mamaki wai har ya tsorata ka duk saboda baka yarda da Allah bane wallahi in ka yarda da Allah ba abin da za su yi maka kar ka hau kan katanga ka tsaya gefen ubangiji da ya halicce ka su ko wadancan ba abin da za su yi maka dan Allah shawara ga masu neman mulki da masu neman kuɗi da suke zuwa gun irin waɗannan mutanen ake ruɗa su su ji tsoron Allah su tuna ran da za su tsaya a gaban Ubangiji wallahi waɗannan mutanen ba za su cece su ba kuma abin nasu mafi yawan ƙarya ne ba kuma cewa aka yi baya yi ba suna yi yana ci tsafi gaskiya ne ana yi yana ci ba dukansa ne rufa'ida ba amma akwai rufa'idan da ake dan a ruɗe ka sai hankalinka ya tashi sai a ce to ga abin da za a yi maka sai ka ce to shikenan ga abin da kake so sai a ce aiki za a yi maka kawo kaza kawo kaza kawo kaza ko kuma je ka aikata kaza su irin wasu da kuɗin bai dame su ba ko nawa mutum yake so zai iya za su iya ɗaukowa su bashi sai a ɗora musu wani abu da zai raba su da addinin su a hana su sallah ko a ayyana wata sallah a ce kar kai sallah kaza ba sallah asuba musamman asuba sun tsani asuba aljanun musamman za su yi banda asuba eh ko su ce wa mutum ya je wa iyalansa ta baya ko ya ko ya shiga har harkar luwatsi ma da da samari sai a ce sai kayi wannan wani ma a ce sai ya je wa mahaifiyarsa sannan zai samu mulki me a cikin wannan mulkin mulkin da zai zo ya zama maka sababin bala'i abinda za a zo a ajiye kalil musa'ala me yasa akai kaza me yasa akai kaza me yasa ka bari akai kaza duk haƙƙin mutane wallahi gobe kiyama sai Allah tambaye ka duk tsafin da kai kaje ka samu zaka babu maƙiyin wani shugaba irin wanda zai raka shi wurin bokaye wallahi maƙiyi ne duk wanda ya ce mun ji wani malami zai sa hannu za a yi kaza za a yi kaza wallahi ka kore shi in kana son imaninka kuma in kana son Allah ya barka da mulki yau mulkin meye ne ne ina ce mulkin shekara hudu ne ne tun a kan shekara hudu za ka je ka halaka imaninka ko an ƙara shekara hudu meye takwas ne to daga nan ba maimaitawa fa shikenan constitution ya hana kuma duk kun yadda akan shekara takwas wallahi bai in kana da hankali bai halatta ka sai sai ta wannan abun ka ɗauke shi abu ne mai sauƙi ba ka ɗauke shi da zafi imanin ka yafi wannan abu shigar ka aljanna shine game da komai sai dai in baka yadda za a mutu ba sai dai in baka yadda kiyama za ta tashi ba sai dai in baka yadda za ka tsaya gaban ubangiji ba kuma wallahi baka isa ka hana kanka ba la mutuwa la zaman kabari la busa kaho ka tashi la tsayuwa gaban ubangiji lokacin kuma wannan wanda aka ba kuɗin ya cinye ma imani kuma ya cinye ma kuɗi ba za ka gan shi ba ma ƙila ma yana can ya zama makamashin wutar jahannama kafin a zo kanka Allah ta'ala ya kyauta haka dan Allah musulmi ku rike musulunci kimar ku ita ce wannan musulunci ita ce wannan musulunci kana bari shi kenan ka halaka kanka Allah ya kyauta malam yake cewa wa ma'ana al-istiqsam طلبوا ما يقسم لكم ويقدر بها abinda ake nufi da wannan istiqsami ba maganar rantsuwa bane an gane eh ba daga alqasam bane alqasm rabo yawa istiqsam talabul qasmi yawa neman rabo eh neman rabo abinda aka rubuta maka na rabanka a lahira ko a lauhil mahfuz wanda baka sani ba yani wannan duniya nake so in ce abinda aka kaddara maka na abin duniya da zai zo maka sai ka je gun dan duba ka ce a bincika mini auren nan akwai alheri ko ba alheri dama an fi samun sa a gun aure ko eh haka iyaye su dauki 'ya'yansu ba ko miji bai zo ba yan mata ai ta zuwa a ce da Allah a bincika mata da rabo ne ko ba rabo yaushe zai zo hmm? wannan duk ba daidai bane in kina musulunci bai halatta ki wannan abun ba eh koi zai kai ki ga shirka ki bautawa wani wanda ba Allah ba kuma ki fita daga addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa gun bokaye yawwa in ya kai ka ga shirka kuwa da gaskata shi akan ilimin gaibi da sauran abubuwa ko ya ce ka je ka aikata abin da yake shirka ne kuma ka aikata to sai ya zama kai din ka kafirta Allah ta'ala ya tsare Allah ya tsare yace talabu ma yuqsamu lakum wa yuqaddaru biha ko abin da aka kaddarawa rai wahiya su wannan istiqsamin hanyoyin shine qidahum salasa ana samun kibiyoyi ne guda uku kanat tusta'malu fil jahiliyyati a zamanin jahiliya haka ake amfani da su maktubun ala ahadiha if'al sai a rubuta eh ko ka aikata a jikin daya wa ala thani a samu ɗayar kuma a rubuta la taf'al kul karka aikata wa thalith ghuflun ta ukun kuma a batta ba komai shine hufulun daga gafala yawwa a rabu da ita la kitabata fihi babu rubutu akai fa idza hamma ahaduhum in wani daga cikin mutanen jahiliya ya yunkuri bi safarin aw irsin zai wata tafiya ko zai aure aw nahwihi ma ko makamancin irin waɗannan abubuwa أجال تلك القداح المتساوية في الجرم سي ززاق يدا يقول يا شيني أجالة yawwa ya kakkaɗa su ya jujjuya waɗannan wato kibau a waɗanda suke daidai wa daida suke wajen girmansu ko fil jurmi aljurmi shine size yawwa shi sa ake kiran halittun sama ake kiransu al-ajramus samawiyya abubuwa masu manyan size yau asali dai jirgin dai abin da ake nufi domin idan ya zama sun bambanta a size a cikin sauki wani zai iya rubuta maka kuma shi ya san wacce ce tafi girma ita zai ɗauko sai ya zama kalar su ɗaya irin su ɗaya launin su ɗaya girman su ɗaya tsawon su ɗaya faɗin su ɗaya an gane sai a hargitsa su sai a gauraya yawwa irin dai da ake yi a sauran harkokin pool da ake yin caca da sauransu ko idan za a yi mai kuke kiransa ya ba kati ne yi kyau da ana rubuta a takarda a hau ina in kun ci wani abu ko wani ya ci a ce duk wanda ya ci za a yi rafus yawwa rafus yawwa rafus da ake faɗi za a zo a hargitsa su kuma a jujjuya su wani magun sai an kakkaɗa ko sai a ce sa hannunka sai ka ɗauko yawa to kun ga da ai da kala kala aka yi musu daban-daban shi mai rubutun ya san kalar da ya rubuta abin nan to haka nan in kibau ne in size din su iri ɗaya haka ake samu ta yadda kawai sai a ce sa hannunka ka ciro yana sa hannu sai ya ciro ba tare da ya san wace ce ɗauko ba kila ma ko a duhu sai kuma a duba a gani in if'al ne sai je ya aikata in la taf'al ne sai ya haƙura in kuma guful ne sai ya saurara sai a sake nanatawa sai dai dole sai ɗayan biyun nan ya bayyana to gashi nan yana gaya mana ajala tilkal qida al mutasawiyata fil jurmi thumma akhraja wahidan minha sanan ya fidda ɗaya daga ciki fa in kharaja al maktubu alayhi if'al in wanda aka rubuta if'al akan sa shine ya fito madha fi amrihi sai je a daura auren sai je kasuwancin sai je nemi abin da zai nema da sauransu ko tafiyar da makamantansu wa in zahara almaktubu alaihi la taf'al in ko abinda aka rubuta ko wanda aka rubuta la taf'al ne akai ita ta bayyana lam yaf'al to sai ya hakura ba zai aikata ba wa lam yamdi fi sha'nihi ba zai zarce ya aikata abinda shine sha'anin sa ba aure tafiya neman aiki da sauransu da barin gari da zama da iyaye da tafiya da barin su da wane ne da harkoki haduwa partnership da wane da wane ko shiga kasuwanci iri kaza ko neman shugabanci da duk abin da mutum yake so ya yi to sai ka ga mutum ya fata wa in zahara al-akharu alladhi la shay'a alayhi in ko ɗayan ne wanda babu komai a jikinsa ya fito a adaha sai ya maimaita wannan yana nuna ba lalle sai ka je gun wani ba ko a ɗakin ka kai kayi wannan sharri kayi al-istiqsam bi al-azlam yawwa hatta ya khuruja ahadul qidhaini har sai daya daga cikin su ya fito fa ya'mal bihi sai ya aiki da shi fa harramahu Allah alaihim sai Allah ta'ala ya haramta shi akan su alladhi fi hadhihi sura wa ma yushbihuhu da abinda aka ambata a wannan surar da abinda yayi kama da shi kun ga malam yayi mene qiyasi da ilhaqi yawwa ya hada duk wani nau'i ma na irin wannan abun tunda yanzu akwai na zamani suna nan har website ne da su da kuma gidajen talabijin ɗaruruwan gidajen talabijin ana tallan matsafa da masu irin wannan aikin ƙasa-ƙasa munan yanzu cikin sauƙi za ka ji an ɗauki masu neman mulki da wani ko wani darakta a wata ma'aikata an ba shi wani aiki yana tsoron a cire shi a kawo wani yanzu na sai ka ga ta bugun malamai sai je ba da wani abu a ɗaura bakin shugaban kada ya canza shi ko har zuwa kiyama zai zauna ba sani to wanda aka riga aka rubuta a fayil ɗinka shekara 60 ka gama aiki kana kaiwa 60 ko kai shekara 35 kana aiki shi nan magana ta ƙare ka ki kaso za a dafko yan ya sunansu ofishin head of service mai ake cewa eh ban ji ba yayi suna nan to suna bibiya fayil din kowa an san ran da ka shigo da dama da date of birth duk ba ƙarya sai an gama kinsa su lokacin da zaka bayar kana farin ciki an dauke ka aiki ko amma daga an zo saura wata uku saura wata kaza sai ka ga mutum duk hankalinsa ya tashi to ya Allah bawan Allah wanda yake cikin irin wannan yanayi yaushe za ka je ka ɗaura bakin wani karye wani abu wanda shi kansa ba shi da iko akwai lokacin da duk rubuce-rubucenka duk tsafe-tsafenka duk biyan kuɗin dubanka wallahi sai ka bar aikin in kujera ta ta mulki sai an barta babu wani ɗan adam da zai dawwama a duniyan nan to dan me mutum zai halaka imaninsa saboda wannan shirme shirme kuma da zai zo ya ɗora maka nauyi a kanka Allah kyauta to dai da yake hankali tafiya yake da kuma 'yan kore da marasa kirki da 'yan baranda da za su zo gun mutanen kirki wani bawan Allah ne mutumin kirki yana hawa irin wannan abu sai a rikita shi da wannan a kai shi wannan garin a kai shi wannan garin a fita da shi har kasar waje ake zuwa kasashe daban-daban ba sai na faɗi sunan kasashe ba ya ani ban ma san harkar ba su suka san kayan su Allah ya sauya Allah ya dawo mana da mutanenmu cikin imani Allah dawo musu da imaninsu su haƙura da wannan lamari Allah ya haɗa kanmu akan tauhidi da nisantar waɗannan irin sharrora da maƙiya addinin Allah suke yaɗawa a cikin mutane wallahi ba wayewa ba ce ko duk yadda kake tsammani wai ko mu da muke wannan zancen muke maganan nan ai muna faɗa ne saboda Allah ne ya hana kuma babu wani ɗan adam musulmi dai da ya isa ya ce yana da wata aya da ta halatta wannan ballantana ya zo ya ce zai debate a kanta cewa ya halatta a jegun boka ko a jegun waɗannan irin yan duban ai waɗannan abu wallahi babu musulmi dai ba zai iya kare wannan abun ba za ka sai dai zargi mutane akan cewa ku ne dan ba kwa sha'awar abun shi yasa kuke ganin za ku haramta shi dan damar ce bata same ku ba wallahi ba haka ba wannan damar ba ma santa ba ma sha'awarta Allah ne santa ta daga gari Allah ya tsare da haka yake cewa wa awwadahum anhu bil istikharati Allah ya haramta wannan abun a kansu kuma sannan ya musanya musu da istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu istikhara za ka yi wani abu kai istikhara da addu'a ta nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai irin yadda yake koya musu tahiyya yadda yake karanta musu kai koya musu ayoyin alqur'ani haka yake koya musu al-istikhara yau yanzu ka rufe kofar masallacin nan kace ba wanda zai fita sai ya karanta addu'a da istikhara yaya za ka za ka yi a gwada hmm? to amma za iya jansa da wani da wata yaudara a je a kai shi gidan wani malami zai masa aiki aiki mai sauri aiki kaza da kaza wallahi ku bar wannan hanya ba ta da kyau ba ta da kyau kuma na rantse da Allah duk wanda ya wannan abin sai yayi nadama in dai akwai conscience tare da shi da imani da ya rage sai yayi nadama me ya kai ne ko ba dade ko ba jima in kuma a cikin harkar ya mutu shikenan sai gobe kiyama zai ga abin da ya aikata Allah ta'ala ya tsare tun da ka nuna mutum ya ko wallahi na manta وعوضهم عنه بالاستخارة يمسن يامس الاستخارة لربهم سبي وأبنجد سزابي في جميع أمورهم أتكن دكا لما رسو أتكن كومي تكتاش ذاكي تو كميك أو الله تدول مسايا أنا سبود اللوكشي آه كم قال سنة ذلك الفسق سأتاشي اليوم كو يو ko ba zai dauka ba ya wuce gaba da kin mada zu ba komai gobe sai a maimaita Allah ta Allah ta mu dace mu tsaya anan din inda yake zalikum fisk muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ta'ala ya kintsa mana yanayin mu Allah biya kowa bukatun sa na alheri Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ya Allah muna roƙonka ka tsare rayukan musulmi a ko ina a duniya ya Allah muna roƙonka ka tsare rayukan al'ummar musulmi a ko'ina musamman a wannan ƙasa ta mu irin tashin hankali da ke faruwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك